الليل لما تناهى حان للصبح البلاد بدا يفرج كربا فات يضنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد خابت مساعينا من ذا يفرج كربا فات يضنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد غابت مساعينا غابت مناقبنا واسود حاضرنا وأوشك اليأس أن يغشى أمانينا فنحن من فرقة بلوى تمزقنا وتملأ الجحز قوما وغسلينا غابت مناقبنا واسود حاضرنا وأوشك اليأس أن يغشى أمانينا فنحن من فرقة بلوى تمزقنا وتملأ الجحز قوما وغسلينا لنستفيق كأهل الكهف حالتنا أحلامنا قوتنا تبلى وتبدينا حتى ما نعمل للدنيا ونعشقها كأننا فوق ظهر الأرض باقونا في حالتنا أحلامنا قوتنا تبلى وتبدينا masauraro barkanmu da saduwa a cikin wani sabon shiri mai albarka na rayuwa a barkoyi wanda muke roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sada mu da alkhairan da suke cikin wannan rana mai albarka inda abin ki Allah maɗaukakin sarki ya kawo mana da shi muna roƙon Allah maɗaukakin sarki marasa mu na gida da na asibiti Allah ya ba su lafiya mu kuma da muke da lafiya Allah ya ƙara mana lafiya waɗanda suka riga mu Allah maɗaukakin sarki ya ji kansu ya musu rahama mu kuma Allah maɗaukakin sarki ya sa ƙarshen mu yayi kyau yau ma kamar kullum muna tare da ku ni Aminu Qadar Idris tare da Dr. Abdullah Umar Usman Gadangaya wanda idan yan uwa ba su manta ba a satuttukan da suka gabata mun ɗauko ɗaya daga cikin mata jarumai hazikai waɗanda suka taka rawa kwarai da gaske a tarihi na addinin musulunci wanda ba za a mance da su ba sai an waiwaye su domin mu ga menene za mu iya kwaikwayo a cikin rayuwarsu menene za mu iya aikatawa wannan mata kamar yadda 'yan uwa da suke bibiye da shirin suka fara jin tarihinta mun ji kaɗan daga cikin wasu abubuwa waɗanda suke na rayuwarta wanda za mu ko anan ma ya isa mu kwaikwayi wani abin da yake na cikin rayuwarta wanda muhimmin abu daga za ka iya cewa a ɗan tarihin ta da muka bada yadda ta kawo kanta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta ce ta ba shi kanta da kanta bi ma'ana ya aure ta wannan abu ne wanda yake shi shi kadai ya isa a rayuwa ɗan adam kai koyi da shi wanda yake ita ta kalli kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallama matsayinsa ta ga cewa bari ta je ta cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aure ta wannan kuma za ka iya cewa abin koyi ne ga kowace ya mace a irin wannan zamani ta ga menene na bayanta na gabanta suka yi domin ta ga me za ta iya ɗaukowa ita ma ta yi kwaikwayo da shi dangane da abin da magabatan mutum suka aikata wannan baiwa Allah wato tana ɗaya daga cikin waɗanda suka yi gwagwarmaya a cikin mata musulmai don su ga na farko ma sun shiga musuluncin na biyu kuma domin su ga cewa an yi musuluncin yadda ya kamata haka kuma Allah maɗaukakin sarki ya taimaka musu kuma har suka koma zuwa ga Allah suna kan wannan bibiya da aiki na shari'a ta Allah bayan sun yi gwagwarmayar addinin ya kafu sannan kuma suka zo suka ƙara tsayuwa da karan kansu gurin su ya aiki dangane da abin kuma da za su samu na lada a gurin Allah maɗaukakin sarki to haka ya kamata a ce kowane ɗan adam ya kasance kullum yana cikin ya ga ya za a yi ya ba da gudunmawa ga musulunci wacce kowane mutum zai amfanu da wannan gudunmawar da ya bada sannan ya ga cewa kuma gefe ɗaya bai mance da aikinsa aka ɗora mishi ba domin abubuwa ne guda biyu akwai wajibai a kanka wanda yake dole sai ka aikata su kai kai kaɗai akwai kuma wajibai a kan al'umma baki ɗaya idan suka ƙi baki ɗayansu to dukkaninsu sun yi laifi amma idan suka aikata kuma to kuma wani ya aikata to ya ɗauke wani ba wancan sai ya aikata ba misali sallah aba ce wacce kowa sai ya yi wa kansa sannan ta sauka daga kansa misali neman ilimi abu ne wanda ike idan wasu suka tashi suka nemi ilimi to sun ɗauke wa al'ummar musulmai baki ɗaya amma al'ummar musulmai su zauna kowa ya ƙi zuwa ya nemi ilimi wanda za a yi addini to an saɓi Allah baki ɗaya saboda me saboda wani abu ne wanda yake dole idan babu shi to ba za a bautata ma Allah yanda yake so ba kenan dole ne mutum a rayuwarsa zai kalli ɓangarori guda biyun idan ya kalli ɓangaren ibadarsa da aka ɗora masa dole bautarsa da aka ɗora masa dole to sai kuma ya kalli ɓangaren abubuwa na ci gaban addini na da'awa na abin da ya shafi al'umma baki ɗaya to sai ga wani irin gudunmawa zai bawa al'ummar wanda yake za a girma tare za a kai gaci inda ake so a kai amma idan ya kasance dan adam ya kalli bangare ɗaya kawai to idan da al'umma gabaki ɗayanta za ta kalli bangare ɗayan kaɗai kowa ya ta fafutukar abin da aka ɗora masa shi kaɗai yake so ya yi to watakila da za a je daidai wurin kuma da al'umma watakila za ka iya cewa ba za ta iya ba za ta iya samun yadda ya kamata ta samu ba a rayuwa saboda kowane ɓangare sun ajiye abin da yake wajibi ne nasu baki ɗaya kuma da yawa za ka ga al'umma mun fi kula da abin da yake wajibi ne na ɗaiɗaiku a kanmu wani abun wajibi ne in aikata shi to sai na ba shi mahimmanci gurin na gana aikata shi wannan abun kuma wajibi ne da ya shafi baki ɗayan al'umman musulmi to sai ka ga mun kawar da kai daga gare shi misali akwai abubuwa da dama da suke rashin kula da su ya janyo taɓarɓarewarsu ko kuma in ce rashin kowane ɗaya daga cikinmu ya ba su mahimmanci shi ne ya janyo suka zama abin da suka zama misali in ka ɗauki a in ka ɗauki tarbiyyanmu a yau za ka ta sha bamban da tarbiyyanmu ta jiya da ta shekaran jiya wataƙila za ka iya cewa abin da ya janyo kawar da kai da aka yi kowa ba a tare ake kalla ba idan da kowa yana ganin cewa ɗan wani nasa ne to kaga za a yi tarbiyyar baki ɗaya sai a ci nasara ga baki ɗaya amma sakamakon kowa ya sa wa ran shi cewa ni ɗana ne nawa ɗan wani ba nawa ba ne to sai ya zamto an samu matsala kai lokacin ɗanka baya tare da kai amma yana tare da wani shi ma ɗansa yana tare da kai kai ba za ka iya tsawatarwa da nasa ba shi ma ba zai iya tsawatarwa da naka ba sai ka ga abubuwan sun zo kowane yaro yana cin gashin kansa ba wanda yake sa shi ba wanda yake hana shi ba wanda yake dora shi akan hanya ba wanda yake nuna masa daidai da rashin daidai saboda haka duk abin da tunaninsa ya bashi sai ya aikata wannan abin to wannan shine asalin zaka iya cewa asalin matsalar da muka samu muka kai ga inda muka kai na kasancewa wannan bangaren to akwai kuma bangarori da dama da irin haka ne yake faruwa din wa'annan abubuwan zaka ga na rashin haduwa a yi su tare ko kuma rashin a samu waɗanda suka ɗaukewa al'umma su to sai kaga an samu matsala sai kaga abubuwan sun lalace to shi kuma addinin musulunci ya zo ne da abubuwa kala-kala misali ya zo da abin da wasu ne suke yi wasu ba su yi hukunce-hukunce ne kala-kala ya ɗora wasu a wani gun a wani gun ya sauke wa wasu misali mata da maza an sauke hukuncin zuwa sallar jam'i a kan mata sai aka ɗora wa maza wannan wani abu ne da Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara cewa namiji dole wajibi ne sai ya tafi sallar jam'i mace kuma ba wajibi ne a kanta ba haka sallar juma'a kaga wannan wani hukunci ne da Allah ya ɗora wa maza ba mata a ciki misali tafiya aikin haji sai aka ɗora shi akan mawadaci mace ce ko namiji babu bambanci zai je aikin haji in yana da hali za ta je ta aikin haji in tana da hali za ta fitar da zakka in tana da hali zai fitar da zakka in yana da hali kaga anan gurin sai aka ɗorawa babu bambanci kazalika Allah maɗaukakin sarki da ka zo gun azumi sai ya saukewa tsohon da ba zai iya ba sai aka sauke mara azumi amma wanda kuma yake matashi mace ce ko namiji sai aka ɗora mishi idan ka zo sallah yaro ƙarami sai aka ɗauke masa sallah a nan kuma da tsoho da mace da namiji dukkaninsu za su yi sallah duk tsufansa zai yi sallah matuƙar ya san me yake yi to duk tsufansa zai yi sallah amma kaga sai aka ɗauke wa yaro ƙarami shi kuma aka ce ban da shi wannan duk yana nuna maka yadda Allah maɗaukakin sarki ya tsara shari'ar ya ɗora wani akan wannan wani aka cire masa wani hukuncin wani kuma aka ɗora masa da yana ɗaya daga cikin hikimomin Allah maɗaukakin sarki don ya nuna wa bayansa irin yadda shari'ar tasa ta kasance cewa akwai hikima a cikinta ba tana tafiya ba ne kara zube kawai a'a akwai hikimomin da Allah maɗaukakin sarki yake kalla duk sanda ya ce ga hukunci kaza ko ya ɗora wani hukunci banda wani to akwai hikimar da ta saka Allah maɗaukakin sarki ya ɗora wannan hukunci ko kuma ya sauke wannan hukunci wannan kuma ya danganta da yadda Allah maɗaukakin sarki ya ɗora to in ka dawo wannan ɓangaren Allah maɗaukakin sarki nan ma bai bar mu haka ba sai ya ɗorawa al'umma a ɗaiɗaikunsu wani abin wani abin kuma ya ɗora shi akan al'umma baki ɗaya misali yin jihadi wani abu ne da aka ɗora shi akan wasu banda wasu ba kenan ba kowa ne zai yi jihadi ba to kaga wannan ya danganta da, da, da, da kai wane ne ya danganta da waye kai sannan da dawa shi jihadi in an ce jihadi kalma ce mai faɗi so da yawa za ka ga in an ce jihadi mutane akan abin da suke fara kawowa shine a ɗauki takobi ko kuma a ɗauki abin da zai iya kashe wani a kashe shi wanda jihadi kalma ce wacce take da faɗi ta kunshi abubuwa da yawa annabi sallallahu alaihi wasallama wani mutum ya taɓa zuwa za a tafi yaƙi ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama zai tafi yaƙi annabi sallallahu alaihi ya ce iyayenka suna nan ya ce eh suna nan a raye ya ce to ka je kai jihadi a kan iyayenka wannan kana nufi a nan sallama ce iya je ya ɗauki takobi da ya kashe su a'a abin da yake nufi a nan sallama ya je ya yi musu hidima ya kyautata musu wannan jihadi ne mutum ya je ya kyautata wa iyayensa ya daɗaɗa musu ya musu hidima ya yi musu biyayya wannan jihadi ne akwai aljihadu bin nafs mutum ya yi jihadi a karan kansa a karan kansa ya je ya yi jihadi don an ce jihadi a karan kan mutum ana nufin ya je ya kashe kansa la abinda ake nufi mutum ya je ya ɗora kansa akan daidai ya hana ta aikata barna ƙarfe uku hudu na dare ya yi ƙoƙari ya farka ya karanta ƙur'ani ya yi sallah ya yi istighfari wannan sai wanda ya yaƙi kansa shine zai iya dansa yana jan shi ga wani abin sha'awa can barna ce saɓan Allah ne je kaka aikata ya hana ta yana so ya hana ran ce ba zan ba wannan shine jihadi wannan shine a karan kanka kana ƙoƙarin ka ga ka yaƙi da kanka ka akan abin da ya dace ka hana ta da abin da bai dace ba to hana jihadi kenan amma sau da yawa sau da yawa sau da yawa in aka ambato jihadi a musulunci da yawan mu abin da ike fara zuwan mana rai shine me shine ai an ɗauki abin abin yaƙi an tafi filin yaƙi a je a yi yaƙi wannan kuma wani abu ne daban wanda a wannan lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama Allah da kanshi ya umarni da yin yaƙi yanayi ne ya kawo dole sai an yi haka me yanayin da ya kawo an takura maka an matse ka ana neman a kashe ka an zalunci wasu an kwace wasu dukiya an kashe maka wasu to dole kenan sai ka yi wannan irin abin da ake maka domin ka mai da martani ka kwaci kanka amma banda wannan yanayin watakila da Allah maɗaukakin sarki ba zai yi umarni da annabi sallallahu alaihi ba ya ce mar uzina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu wataƙila Allah maɗaukakin sarki ba zai ma wannan umarnin ne ya je ya yaƙi ba sai a yi masa umarni da ya ci gaba da kira tunda an jima shekara goma da wani abu ana ta kira ana ta kira ana ta kira da'awa kawai ake duk da zaluncin da ake musu annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabban shi kira suke kuma yi a je nan a kira a daki wasu a zagi wasu a jefu wasu haka ake ta yi haka ake ta yi amma kira suke yi amma daga ƙarshe da Allah maɗaukakin sarki ya ga lokaci ya yi sai ya umarni da ga annabi sallallahu alaihi wasallama cewa su mai da martani su kara kansu abinda ake musu ya isa haka to kai kuma yanzu nan kana zaune kana musulunci shi kansa musuluncin ma baka ma gama fahimtar sa ba ma kaga ba ba bukatar ka ka ɗauki takobi ko ka ɗau bindiga ko ka a'a sai ka fara ƙoƙarin ka ga ya za a yi ka yaƙi kanka da kanka ka ɗora ta akan daidai idan ka gama in mahaifanka suna nan me alaƙarka da su baka gama ba kai kanka in an tambaye ka baka san takamaimai amsar da zaka bada ba to akwai buƙatar ka ga ya za ka yi ka yi ƙoƙari a kansu wurin yi musu biyayya wurin yi musu ba'a wurin kyautata musu ka dawo gurin tarbiyyar matarka da 'ya'yanka nan ma an ɗora ma sai kai jihadi sai kuma ka yi haƙuri sai ka haɗa biyan haka za ka yi ta tafiya haka haka haka haka to idan ka yi haka sai ka ga ka ci nasara kuma sai ka ga ka kai ga gaci abin da kake bukata ka samu amma cewa me ya fahimta ɗaya kalmar kuskure ne duk da cewa takan iya ɗaukar kalmar amma mu ɗauka cewa ita kaɗai ake nufi wannan ba haka ba ne dole sai mun gyara wannan fahimtar mun dawo kan fahimtar da take ita ce ta daidai abin da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora mu a kai na fahimta shi sa zaka ga sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama da yawan su zaka sun haɗa abubuwa da dama idan aka baka tarihinsa zaka ga to wanne ne ma zaka yi masa za ka ga kayi ƙoƙarin kwaikwayo daga gare shi za ka ga gurin karanta alƙur'ani yana sahun gaba in an fita filin daga yana sahun gaba gurin yin biyayya da ɗa'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sahun gaba gurin neman ilimi ya haddace ƙur'ani gurin kaza kaza ne in ka koma ɓangaren kasuwanci ɗan kasuwa ne kasunan da dama kasan nan da dama so da haka wannan su ne sabon annabi sallallahu alaihi bari mu leƙa sashin masu tallace-tallace domin mu ga abin da su ma suke ɗauki da shi
ألم تر أن طول الليل لما تناهى حان للصبح البلاد بندا يفرج كربا فات يضنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي masu sauraro barkanmu da dawowa a cikin wannan shiri namu mai albarka ga wanda ya datsi shirin a tsakiya yau mun yi ƙarin bayani ne dangane da wannan baiwar Allah da muka fara ba da tarihin ta'asa tuttukan da suka huce kafin nan izuwa yanzu za mu buɗe layukanmu domin 'yan uwa su shigo su kuma su ba da tasu gudunmawar mata za su iya neman mu akan layi kamar haka sifili takwas sifili shida shida biyu sifili sifili takwas takwas biyar sai maza akan sifili takwas sifili tara sifili hudu biyu sifili takwas takwas biyar sai kuma saƙon karta kwana da ya haɗa maza da mata akan sifili bakwai sifili biyar biyu biyar uku sifili sifili biyu tara salamu alaikum to wannan layin nasa ya katse ya kubuce masa za a iya cewa sai dai ya kara mu ko zai dace salamu alaikum
Assalamu alaikum.
wa alaikumussalam
Ko kuna tare da Hawa Kabir Adam daga Dalmanawa?
to hawa kabir ga ki cikin shirin rayuwa a barkoyi
Hello?
to muna tare da ke hawa kabir
To ne da ina masa fatan alkhairi.
to alhamdulillah assalamu alaikum wa alaikum assalam muna tare da wa na'am Amin. to alhamdulillah Allah ya sa to ce shi a faɗakar ga 'yan uwa mata su rika koyi da irin wannan to a- kusan zaka iya cewa shirin ma ɗin ai faɗakarwa ce dan da duwan da aka ɗauko tarihinsa aka baka a cikin magabata kamar tunasar da kai aiki ga aiki ya zo kanka kai ma ka aikata irin wannan abin assalamu alaikum Assalamu alaikum.
wa alaikum assalam muna tare da wa
To kuna tare da Rahman Shafi'i daga nan kawai sabar Abuja.
to rahama ga ki cikin shirin rayuwa a barkoyi
Tabbas malam Ubangiji Allah ya saka da alkhairi kuma mun ji duk bayanan wannan baiwar Allah Ubangiji Allah ya ba mu ikon koyi mu ma da wannan mutanen na gari Allah ya kara mu da wannan tabbatar za su yi kalau.
Amin, amin, to mun gode. Assalamu alaikum.
wa alaikum assalam wa rahmatullah Allah ya taimaki mana To, muna tare da
to kai tsaye suna na abba ne salati shekarun gurku da majalis To, Abba mai salati ga ka cikin shirin rayuwa a barkoyi.
to alhamdulillah ga Allah ni dai dan jan hankali nake so malam ya kare Na'am.
akan surat- suratul kafu da ake ta jan hankalin mu mu dinga karanta ta da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu Mm.
mu dinga karanta ta da ranar juma'a la mu Mm.
ma cike abba ne salati shi ka ka tashi lafiya To, abba mai salati ya zo da matsala wacce ta ma tana da girma da mahimmanci. Cewa annabi sallallahu Alaihi wasallama ya umarce mu da karanta suratul kahafi a duk ranar Juma'a. Mutum ya karanta suratul kahafi a ranar Juma'a. Wannan yana da kyau kwarai da gaske? ka sa wa ranka za ka ɗauki eh, suratul kafi za ka ringa karantawa akwai falala ƙwarai da gaske so da ka ‘yan uwa eh, sai mu ji cewa ka bawan Allah ya tuno da mu cewa bari ya tunasar da mu wannan karanta surar eh, cewa kowa ya dage ya ringa yi Allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace Assalamu alaikum
alaikum Wa alaikum assalam muna tare da wa?
Allah sa ka da alkhairi A- amin muna tare da wa
Kuma- kuma amara na'am
kuna magana da ma- umma amara to to me kike tafa da shi cikin shirin
gaskiya malam an gode Allah sa ina ubangiji mun kuka sai da gidan aljanna baki daya hajjan amin kuma Allah ubangiji ya ba mu ikon yin koyi da abubuwan da ake tunasar da mu amin da fatan za ku tashi lafiya to amin amin assalamu alaikum
wa alaikum assalam barka da rana to muna tare da wa?
kana tare da Idris MD ne ya rubuta wa kalmar kuma kula to ga ka cikin shirin rayuwa a barkoyi
ni gaskiya ne muna ji muna fara kuwa ubangiji Allah ba mu iko da abin yin aiki da abin da ake fari na'am amin
Allah ya taimaka Allah ya warka amin amin assalamu alaikum
Hello jama'a wa alaikum assalam muna tare da wa?
kuna daga shaidan
na'am muna to muna jin ka muna tare da wa?
muna tare da Muhammad Sabi daga shaidan to Muhammad Sabiu
mace Hello na'am muna tare da kai muna tare da kai
nace
to assalamu alaikum
wa alaikum salam muna tare da wa
muna tare da Jamila Isa Rano to Jamila ga ki cikin shirin me yake tafa da shi
wallahi ban taɓa samun ku ba sai yau, amma ina muku fatan alkhairi muna jin daɗin shirin sosai to alhamdulillah ga ki yau aikin samu wallahi Allah ya ƙara basira amin assalamu alaikum Assalamu alaikum Amma alaikum salam to sai ka dan kashe akwatin rediyon ka
kana tare da Nasiru mai gora kadawa to ga ka cikin shirin rayuwa a barkoyi
Eh, na ji abubuwan da aka tattauna da fatan al'umman musulmai maza da mata za su amfana da abubuwan da aka tattauna to amin
muna yi wa malam fatan alkhairi Allah ya sata da alkhairi to amin amin
Allah ya sada mu da albarka Ah, ranar nan amin yawa na gode to, to alhamdulillah salamu alaikum
Amin wa alaikum salam muna tare da wa
muna tare da gaman da Maryam Ahmad daga Fashi to maryam ahmad daga faki ga ki cikin shirin rayuwa a barkoyi
Allah ya saka wa malam da alkhairi amin
na ji maudu'in da aka ɗauko da fatan masu sauraro za su ɗauka su yi amfani da shi to allah isa
to Allah ya saka da alkhairi amin amin munafuka
To ga ‘yan uwa suna ta turo saƙon fatan alkhairi da addu'a, muna yin addu'a baki ɗayanmu gare mu gare su Allah maɗaukakin sarki ya biya mana bukatunmu ga baki ɗaya, kamar da ‘yan uwa suke ta fatan alkhairi. Salamu alaikum.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum salam wa rahmatullah muna tare da Alhamdulillah. Malam da malam. To alhamdulillah inda Allah ya nuna mana wancan sati lafiya kuma Allah ya kawo wannan sati lafiya. To Ubangiji albarkacin da ke cikin wannan rana ta yau Ubangiji Allah ka sada mu da ita.
Amin.
Wato malam sarkin samarin Fulani ne ya nazi da ke garin gurin gawa. To malam abin da nake so da tsara kamar tambishi a kai.
Na'am.
wato za a ga cewar malam muna da yabo ɗabi'u wanda za a ga ba namu bane malam wanda za a ga cewar irin su shiga su ziyara ranar ranar kamar wannan kamar ranar idi haka wanda za mu iya kiranta ranar juma'a Mm.
wato malam wanda za a ga cewa muna kai ziyara gidan yan uwa da kuma makabartu malam za a ga waɗannan abubuwan yanzu kamar ya ɗan ja baya waɗannan ƙarin tasbishi za ka kare mana akan wannan al'amari wanda yake faruwa a yanzu Allah ya mai da kai gida lafiya Allah ya Amin.
mai albarkacin da ke wannan rana da Amin.
malam da fatan za ku tashi lafiya Ah, To abu ne muhimmi ga ‘yan uwa eh, kai ziyara ba ma sai ranar Juma'a ba, domin yana ɗaya daga cikin sada zumunci, kuma an rawaito hadisai da dama, sahaban annabi sallallahu Alaihi wasallama sun riƙa kaiwa junansu ziyara, to wannan yake nuna maka mahimmancin mutuna cewa wannan abin shari'a ce ta shar'anta shi ko mu ringa aikatawa sannan yana ƙara danƙon soyayya tsakanin juna lokacin da muke kaiwa a junanmu ziyara wannan ya ce fatan alkhairi malam mutum zai iya yin azumi ranar sha ɗaya ga wata daga okasha yusuf wa sha ɗaya ga wata wane wata idan kana nufin sha ɗaya ga wata kowane wata me dalilin da zai sa ai idan kana nufin sha ɗaya ga watan muharram sha ɗaya ga watan muharram wannan za a iya yin azumi ranar sha ɗaya ga watan muharram amma sha ɗaya da wata ga wata da ka ce to kaga bai fito da ainihi ba amma dai wannan shine in kana nufin sha ɗaya ga watan muharram babu laifi don mutum ya azumci sha ɗaya ga watan Muharram. Salamu alaikum.
Alaikum salam wa rahmatullah. Malam barkan ka da aikin.
To, madalla muna tare da wa.
Alhamdulillah. Kana tare da Fatima Ahmad.
To, Fatima Ahmad ga ki cikin shirin me kike tafa da shi.
Wani abin da nake tafi inda ka yi tambihi game da makauta wani bai isa wa yaron wani faɗa ba kenan ya ga yana abu ba daidai ba.
Mm, Gaskiya kamata mutane a ce an gyara wannan abin rayuwa ta koma irin ta da. za ka mm, ga kowa in ka gyara ɗanka baka gyara ɗan wani ba fa gaskiya ɗan wani nan da baka gyara ba zai iya ɓata nakan nan da baka gyara ɗin ba.
haka yake.
Allah ka mana mafita ka tashi lafiya.
To, to wannan magana ce muhimmiya da ‘yar uwa ta yi, cewa in ka gyara naka, ka bar na wani, duk abin da kai wa naka na wani zai zo ya rushe. To, kaga gwanda ka haɗa baki ɗaya kenan ka yi, sai abin ya ɗore. Assalamu alaikum muna tare da wa?
Ai, sun san wala an tashi lafiya.
Alhamdulillah muna tare da wa.
Kuna tare da basiru da garin Mariri.
To, Basiru daga Mariri ga ka cikin shirin me kake tafa da shi?
Mala ina muku fatan alkhairi Allah mai da ku gida lafiya.
To, amin amin.
Na gode.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Muna tare da wa.
Halima Ibrahim Musa daga Faki Yan Club.
To Halima Ibrahim ga ki cikin shirin rayuwa a barkoyi.
Allah isa ka muku da alkhairi Allah ya mai da kai gida lafiya.
To amin amin. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum salam.
To muna tare da wa.
Malam kana tare da Hassan na Hussein ne wangan ku.
To Hassan na Usaini ga ka cikin shirin rayuwa a barkoyi me kake tafa da shi?
Alhamdulillah malam dan mun yi abbatun ta irin irin wallahi sai dai fatan muku Allah ya saka da alkhairi.
Hmm.
Allah ya taimaka Allah ya kare ku malam.
To amin amin.
Allah ya saka muku da alkhairi.
Amin amin.
Abin da muka ji kuma Allah ya fatan mu koyi da shi amin amin
sai mu tura annabi sallallahu alaihi sallallahu alaihi wa sallam wa sallam
ko sannan usain na yin gambar ɗan hawa ku tashi lafiya to Allah ya sa wannan ya ce salam dan Allah malam ina da tambaya wallahi malam na biyewa na biyewa rudin kawaye na je an yi min tatu a wuyana amma wallahi yanzu na yi nadama kuma ina so na goge shi amma na je na ji jiya malam ya ce duk wanda ya zana jikinsa tsi- tsinuwa ce a kansa to wannan hankalina ya tashi wannan wata 'yar uwa ce take tambaya dangane da mutumin da ya je aka yi zana masa kamar da ake a zana maka wata fulawa ko wani tsuntsu a jikin fatar jikinka za a zana to ta, ta riga ta yi kuma ta yi nadama kuma sai ta ji an ce duk wanda ya yi tsinuwa ce a kansa saboda haka hankalinta wai ya tashi to ‘yar uwa ki sani shi Allah maɗaukakin sarki yana gafartawa mutum dukkanin abin da yi matuƙar ya yi nadama to- to ƙofar tuba a buɗe take su dakacin da kin yi nadama to nadaman nan tana da matuƙar amfani sai ki ɗauki kuma salo da ba za ki ƙara yin irin wannan abun ba dama daga cikin sharuɗan tuba annadamu alama fata yanzu kin yi nadama akan abin da ya wuce sai ki niyyar ba za ki ƙara aikata wannan abun ba sai kuma ki bar aikata ɗin yana kuma da mahimmanci abu ƙawayenki da kuke tare da su suka ruɗe ki kika aikata wannan abun ki canja ƙawaye ki samu ƙawaye na gari masu zuwa makaranta masu zuwa ah, sallah akai-akai masu yin kaza wayanda suke hidima wa addini in kika same su to zai taimaka miki amma in kika ci gaba da zama da waɗannan mutanen to gobe ma za su iya mai da ke tun da dama ba halinki ba ne ruɗakki suka yi kasancewar tare kike da su don sai ki canja su ki samu mutanen kirki kusa da ke wanda za su ringa ce miki kin yi daidai baki daidai ba gyara to wannan su ne yanzu ya kamata su zamto ƙawayenki sai ki ga Allah maɗaukakin sarki ya taimake ki assalamu alaikum Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum.
assalamu alaikum malam barka da zuwa An tashi lafiya muna tare da wa.
muna tare da abdulkarim hamisu daga gunkura local government To Abdulkarim ga ka cikin shirin me kake tafi da shi?
Ah, malam wannan shi ne muna jijiyar shi ta mako zuwa mako Mm.
Ah, gaskiya malam sai dai mun kwado ubangiji Allah ya saka muku da alkhairi Mm. Amin.
amma Allah ya saka da alkhairi ko Amin.
ko ba ma jin malam ko dai kalam Lafiya lau.
to ubangiji Allah ya kala muku daukaka Amin amin.
Ah, Ah. Salamu alaikum.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam muna tare da wa.
Kuna tare da Amira.
To Amira ga ki cikin shirin me kike tafa da shi?
Ina muku fatan alkhairi wala ban taɓa samun ku ba sai yau.
To ai gashi yau kin samu masha Allah.
To sai an ji ba da To. Assalamu alaikum.
aminu alaikum assalam To muna tare da wa.
alhamdulillah malam kai da salisu yan umar agala birnin karamar hukumar madu To ga ka cikin shirin me kake tafa da shi?
to alhamdulillah malam na yi farin ciki sosai kasancewar da gudunmawar da nake jin yan uwana masu kiran waya suna ta bayarwa Mm.
kuma Allah ya sa ni amfani da abubuwan da ake tattaunawa malam fatan za ku tashi lafiya To a- Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
alaikum.
To an tashi lafiya?
Na kira tsalau Allah ya taimaka Allah ya saka da alkhairi akan faɗakarwar.
To amin amin. To. Assalamu alaikum.
na'am salamu alaikum Wa alaikum salam muna tare da wa.
malam aminu barka da safiya fatan ka tashi lafiya Alhamdulillah muna tare da wa.
tabbatin laribiyar zaki ɗaya daga cikin yan goma.
To, abba ga ka cikin shirin wace gudunmawa kake tafa da ita?
A gaskiya dai mun ji batun da aka tattauna kuma dai Allah ya saka wa da malam da alkhairi.
Amin, amin.
Gaskiya hakan da aka tattauna abu ne mai amfani.
Hmm.
Dama in dai baka gyara mako in dai ka gyara ɗanka baka gyara na makocinka ba. To shi wanda baka baka gyara ba na makocin naka shi zai zo ya mu'amala da dan naka.
Haka ne.
kuma ƙarshe abin ya zo ya zo ya lalata ma tarbiyyarsa.
To, Allah ya sa mu dace, sai mu Fatan kiyaye.
mu dai fatan mu dai za mu kiyaye fatan za ka tashi lafiya.
To, Allah ya sa. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam.
Malam ba ka da safiya.
To, an tashi lafiya muna tare da wa.
Lafiya tsara kuna tare da maman Aiman da muke zuwa.
To, maman Aiman ga ki cikin shirin me kike tafi da shi?
Idan Allah malam tambaya ce da ni duk da ba a kan shi aiki wannan tattaunawa ba.
Hmm.
Na Allah malam azumi ne na tashi tun lokacin corona. To Allah bai sa kuma na wannan na rama ba. Har na zo na kama rashin lafiya na kamu da cutar ƙwarfa.
Hmm.
To malam har wani azumin ya zo ban samu na rama ba shi ne ce to don Allah malam ya zo ni.
To, mutumin da ake bin shi azumi, wata larura, wata larura ta sa hau wani lamadana ɗin ya zagayo bai yi azumin da ake bin sa ba sakamakon wata larura, to sai wannan azumin na ramadana in zai iya, tunda yanzu zai iya azumin, in ya so bayan sallah sai ya rama wancan azumin da ake bin sa. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam.
Fatan an tashi lafiya.
Alhamdulillah muna tare da wa.
Ana tare da Tasiru Abdullahi Ausan ne karamin kuma Isar Kaduna jihar Kaduna.
Na'am, to muna tare da muna muna jin ka.
Malam muna godiya da wannan farkarwa da ake yi
Hmm.
kuma Allah ya saka da alheri.
Amin.
Allah kuma ya ƙara sanya mu kuma mu koma mu mu rika fahimta ko karɓar wannan nasiha da ake mana.
Amin amin.
Hakika malam rayuwa ta riga ta fara yin nisa. Da waɗannan nasihan da ake mana to insha Allah shi ne zai sanya mu rika komawa kan hanya.
Insha Allah.
Da alkhairi malam.
Amin amin. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam muna tare da wa.
Malam kuna tare da Kairat daga dawakin kudu kofar gabas.
To Khairat ga ki cikin shirin me kike tafa da shi?
gaskiya malam na ji wani abu kuma da ya sa zan ƙara jan hankali akan wacce ta ce an zana mata tato ɗin nan Hmm.
malam wallahi ka ƙara jan hankali da mata maza ne suke musu kuma wannan abin a zargin kama wani shaidanci ne ga mazajen aure Hmm.
gaskiya dai ba su da amfani mace gaskiya ta sharri ne wannan dai abin mana a takaice Hmm.
da fatan kuma mutane yan uwana mata dai za su iya kiyaye Hmm.
da haƙoƙin Ubangiji a duk inda suka tsinci kansu malam a tashi lafiya Allah ya saka da alkhairi.
Amin amin. To wannan abu ne wanda yake dukkanin ɗan adam ya kamata ya rika yi wa kanshi faɗa. Dukkan wani abu da ya saba ma shari'a ba sai wannan ba. Duk abin da ya saba ma shari'a bai kamata wani ya ruɗe ka ka aikata wannan abin ba. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Ba a yi wa wani mutum biyayya lokacin da ya ce ma saba ma Allah. ba wani mutum da zai ce maka saba ma Allah ka yarda ka yi mar biyayya ka saba ma Allah maɗaukakin sarki so da lokacin da zai Allah zai kama ka shi baya nan so da haka bai kamata wani ya saka ka saba wanda ya yi ka ba hatta shedan a ranar alkiyama ya ce zai rabu da mutane zai ce inna Allah wa'adakum wa'adal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum fastajabtum li فما كان لي عليكم إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي شيطان زي ce ba ni ba ku kar ku zarge ni ku zargi kanku ku kawai kiran ku nayi kuka amsa to kanku za ku zarga so da haka ga mai hankali ya kamata ya riƙe kansa karatun ta nutsu ya gane cewa duk abin da yake aikatawa ko ake sa shi sanda Allah maɗaukakin sarki zai kama shi wancan ba zai cece shi ba bal ma guduwa zai yau mai firul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'anun yughni in ka san haka sai kai taka tsantsan gurin kaga ka bautata ma Allah maɗaukakin sarki yanda ya ce kar wani ya saka ka saboda ranar lahira uwa gudu za ta yi tabar ɗanta miji zai gudu ya bar matarsa ɗan uwa ma haka uba zai gudu ya bar ɗansa to tunda ka san haka bai kamata wani a hanya ko da kuka haɗu ba ya ruɗe ka ka saba wa Allah duka duka iya abin da zamu iya kawo muku kenan a cikin wannan shiri mai albarka a madadin shugaba kuma jagora Ahmad Gazali Yakubu Asma'u Sadiq shugaba ta bangaren shirye-shirye daga sashin addinin musulunci da hadiza balanti take jagoranta bahari isa ya sada da ku aminu khidir idris nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh شكا اليأس أن يغشى أمانينا فنحن من فرقة بلوى تمزقنا وتملأ الجوف زقوما وغسلينا غابت مناقبنا واسود حاضرنا وأوشك اليأس أن يغشى أمانينا
يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الخبار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.